بسم الله العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah subhanahu wataala godiya da ya kawo mu wannan lokaci don ci gaba da wannan darasi mai albarka na multaka tullabul ilm wanda muna sharhin alfiyatul iraqi mun fara tun daga baiti na farko har zuwa a yau za mu tashi baiti na saba'in daidai muna cikin sharhi game da hukunce-hukuncen hadisi hasan kaso na biyu cikin kasan hadisi kamar da muka yi bayanin cewa hadisi ya kaso-kaso kaso na farko hadisi sahihi mun gama sahihi da kashe-kashen shi muna cikin hadisi hasan za mu tashi baiti na gaba malik ya ce walil imam al-ya'muri innama qawlu abi qawlu abi daud ya haki muslima aisi yaqulu jumlatil sahih la tujadu inda malikin wa nubala fahtaja an yanzilu fil isnadi ila yazid ibn abi zinadi wa nahawhu wa in yakun وإن يكن ذو سبق قد فاته أدرك باسم الصدق هل انقضى على كتاب مسلم بما قضى عليه بالتحكم kenan wannan kamar yadda muka yi bayani can harko darasan mu baya duk wannan bayani ne game da itiradat da aka yi ma Imam Ibn Salah Ibn Salah kan manta har yanzu muna bayani ne game da hukuncin hadisi hadisan da abu dawuda ya yi shiru kansu ma sakata alaihi abi dawud can bayan mun darasi cewa ibn salah ya ce abinda abi dawuda ya yi shiru kanshi bai hukunci gare shi ba to yana da matsayin me yana da matsayin hadisi hasan muna tana da wannan magana to har yanzu maganganun malamai da muke ta karantawa game da kowa ya faɗi albarkacin bakin shi game da wannan magana Abi Dawuda ya faɗa duk mun karanta cikin baitittukan da muka karanta baya cewa wannan hadisi wannan littafin nawa shine sunan Abi Dawuda kenan farkon magana bayani ne game da littattafai waɗanda ake samun hadisi hasan ciki to mai magana kan Imam Tirmidhi yanzu Abi Dawuda muke magana kan shi shi Abi Dawuda ya ce hadisin littafin shi sunan Abi Dawuda abin da ke cikin shi na farko hadisi ingantacce sannan hadisi hasan sannan ya ce kuma hadisi da'ifi amma ya siri da'af sannan sai kuma ya ce wanda ke da tsananin rauni shadidi da'af bayantu muna tare da wannan magana ma'ana ya ce cikin sunan abi dauda kamar in aka tambaye ka wani hadisai ne mace martaba ke cikin hadisan abi dauda na farko shi da kan shi ya faɗa cikin risala shi da ya aika ga 'yan garin makka suka mai tambaya sai ba su ansa cewa littafin shi abu na farko akwai hadisi sahihi sannan akwai hadisi hasan sannan akwai hadisi da'if amma da'ifi wanda raunin shi kaɗan ne sannan akwai mai tsananin rauni ce duk wanda ke da tsananin rauni ina bayani cewa wani hadisin raunin hadisi ke gare shi to sai ya ce kuma cikin magana sai ya ce duk abin da na yi shuru kan shi fasale li ihtijaji duk abin da kuka ga na yi shuru to ana iya aiki da shi mun fahimta to shi ibn salah sai ya ce duk abin da kuka ga abi dawuda ya yi shiru kan shi to wannan hadisin a ɗauke shi matsayin hadisi sahihan hasan saboda me ba a ce mai da ifi saboda inda da ifi ne da ya bayani saboda ya ce inda da ifi na ina bayani sannan kuma inda sahihi ne da an gano martabar sahihi to kada a mai adalci sai a bar shi matsayin hadisi hasan mun fahimta daga nan mun tuno darasin da muka yi ba don mu ci gaba in ba mu ɗauko daga can ba ba za a fahimta ina ta take ba mun fahimta to malami na harko da ya mai raddi ya mai gyara game da magana shine ibn rushaid satin da ya wuce muka yi bayani kan shi ibn rushaid ya ce ba a saurin cewa hadisi na hasan saboda tana yiwuwa shi sahihi ne gare shi ya dai shiru ne bai magana ba muna tare da wannan magana to sai malami na biyu shine wanda zamu karanta yau kenan maganar wace ce ake magyara yanzu muna tana da da abin da muka faɗa magana ibnu salah wace magana ce ta ibnu salah da yace abin da bi abi dawuda ya shiru kan shi to amma ya hukunci da hadisi hasan mun rike wannan magana ibnu salah yace da abin da abi dawuda ya shiru amma ya hukunci da hadisi hasan ibn rushaid satin da ya wuce mai bayani kan shi ya ce ibn rushaid shi ma daga cikin manyan manyan malaman hadisi ne ya ce a'a kada a yi saurin mushe hukunci tana yiwuwa sahihi ne wurin mai littafin mun fahimta to sai malami na biyu ya kace walil imamu ya amuri inna ma qaul abi dauda ya haki musulman shi ma imamu ya amuri ibn sayyidin nas ake ce mishi abul fatahi wanda muhammad ibn muhammad wanda kune shi abul fatahi shi yana cewa inna ma qaulu abi dauda magana abi dauda da yace duk abin da nayi shiru kan shi fa salih ingantacce ne wurin aiki da shi to ai iri ɗaya ne da ya haƙi musulmi shi ma musulmi ya yi irin wannan magana ma'ana shi yana son ya haɗa littafin wa abi dauda da na musulmi saboda me in dai wannan magana kai ibn salah da kace hadisin da abu dawuda ya shiru kan shi a mai hukuncin me hasan to shi kuma ansar da yake bada shi gyaran da yake mai ibn salah yake ce inna ma qaulu abi dawuda magana abi dawuda ya haki muslim shi ma muslim ya irin wannan magana haisu ya qulu lokacin da muslim ke cewa kenan in ka tambaya menene muslim ya faɗa to malik ya ce haisu ya ƙulu jimratu sahihi la tujadu inda malikin wani bala imam muslim ya faɗa cikin littafin shi ya ce ai hadisai ingantattu da aka sani masu ƙarshen siha ai ba wurin malik kaɗai ake samun su ba kun ba wurin nubala nubala irin manyan malamai irin su sufyan ibn sufyan ibn uyayna irin su shu'ba sufyan sauri da sauransu manyan manyan malamai wanda ke tsaran malik ai ba dole bane ba imam muslim ke faɗa ke cewa jumla hadisi sahihai ba wurin malik kadai ake samun su ba da manyan mai malamai irin su shu'uba da sauransu fahtaja an yanzu ne ya bincike ya gano cewa akwai hadisai sahihai wa'inda ba su malik ba irin masu tabaka su malik suka rawato shi ba ke ganin fahtaja an yanzu ila isnad sai da ya buƙaci dole ya sauko martaba ta biyu kamar malamai sun kasa martaba ɗabaƙa ta malamai akwai ɗabaƙa ta su imamu malik ta su imamu sha'uba ta su imamu sufiyan sauri sufiyan ibn uyena da ibn madini da sauransu to akwai wanda ba su kai su ba kuma sun rawato hadisai sahihai sai da imam muslim ya kai fahtaja an yanzil sai da ya buƙaci ya sabko daga martaba su malik ya sabko ƙasa fi isnadi a cikin isnadin da yake ila yazidi ibn abi zinadi yazid ibn abi zinad bai kai tabaka su malik ba to kaga yanzu nan wannan hadisan su ma sahihai ne kuma ga su ba su kai su malik ba kenan yana nuna cewa ba su malik kadai ke rawato hadisai sahihai ba akwai wanda ba su kai su kuma suna rawato hadisai sahihai ba su kai su malik din ba kuma suna rawato hadisai sahihai yace wa nahahu yazid ibn abi zinad da masu kama da shi irin sa ibn sahaq da sauransu mun gane wa in yakun zu sabaqin in ya santo hadisi ma'ana yanzu ne ya raba hadisai kaso biyu in ma ya zanto irin su Malik in ma ya zanto irin su Yazid ibn da sauran da da sauran su ake da irin su Ibn Ishaq da sauran su so sai kamar hadisi malamai guda biyu ne ga su Malik na wurin ga su Yazid ibn Abi Zaid da Ibn Ishaq yace in hadisin ya zanto dole wurin wannan ne yake wa in yakun zu sabaqin su sabqin suwa kenan su malik da sauran su ne manya su ne na harko in hadisi ya zanto cikin nasu ne qad fatahu ai hadisai da dama sun wuce in kace dole sai su malik din wasu hadisai sun wuce su adraka bismi sirqi sai ya amfani shi imamu muslim sai amfani da wasu malamai da wanda ake suke da ismin sirqi suna martaba ta me saduku sadiq nan wurin saduku malaman da su martabar su martaba saduku ne kuma malamin da ke saduku da ya fitar da hadisi hukunci hadisin hasan ne mun gane wannan irin su malik manyan malamai irin sai zai da wannan duk hadisan da suka fita suna hadisan su me duk wani malami inda su suna shirka ne hadisin shi sahihi ne to duk wani malami in dai saduku ne hadisin shi menene hasan to malik ke cewa in ya zanto dole ka rike wuta dole sai wa'annan manya wa in yakun zu sabaqin kad fatahu in ya zanto sai wa'annan to ai hadisai da dama sun wuce shi sai ya ce mala adraka bisun saduku sai ya samu wasu malamai wanda suna da matsayin saduku kuma ya fitar da hadisin su sai malam ke ce hallan qada ala kitab muslim me yasa bai ma hukuncin bai ma hadisin muslim littafin muslim hukunci bima qada alaihi bi tahkumi abinda ya ma abi dawuda hukunci mun gane abiyat ko mu gane ba za mu mamita amma an gane zuwa nan shi ƙarshen magana ya ce me yasa bai ma musulun hukunci ba irin yadda an ma abi dawuda hukunci tunda shi ma ya faɗi irin maganar da abi dawuda ya faɗa ko mu gane ba za mu mamaitawa a dunkule imamu ya amuri yana ganin cewa ibn salah ka ce da abin da abu dawuda ya shiru kan shi sunan shi hadisi hasan to ai muslim ya faɗi wata magana shi ma ya ce ba wurin su malik kaɗai ake samun hadisai ingantattu ba ana samun wanda wasu kai su ba irin sai zid ibn abi yazid kaga su ma wannan ba ingantattu hadisi suke fitarwa amma ba su kai matsayin su muslim ba ba su kai matsayin su su malik ba daraja wancan manyan da wannan wannan ba su kai wancan ba me yasa ba a musu hukunci dukkan me yasa ba a ce wannan su hasan bane su wancan sahihai dukansu kuma ingantattun hadisai suke fitowa ya ce kun banda su ma akwai wasu wanda ba su kai su ba irin su wanda ke da martaba saduku kuma duk wanda ke da hadisi saduku hukuncin hadisin shi menene hasan kenan yanzu ka iya tambaya ka ce cikin littafin muslim akwai hadisi hasan za a ce maka eh saboda me ya fitar da hadisai waɗanda malaman su saduku ne mun fahimta shine malam ke cewa to me yasa hallan qaza ala kitab muslim me yasa bai yi hukunci ga muslim ba shi ma cewa duk hadisan da muslim bai bayani kansu ba hadisi ne hasan bima qaza alaihi kama abin da yayi hukunci bitahakkum hukuncin da ya ga abi dauda yanzu mun gane magana mun fahimci magana eh tabaka ta farko ai wannan sune tabaka ta farko wayannan ta bici kenan wanda suka zo kalkashin su na tarwa za su za ta uku su kamar shi ansa da yake ba da me yasa ibn salah baka ce ba cikin hadisi cikin sahih muslim shi ma akwai hadisi hasan su sai hukunci sun ce ba su kawo hadisi yawa sharadi na farko malamai suka bashi ansa hansa ta farko shi musulmi ya azama kanshi sharaɗin cewa baya kawo hadisi sai sa'i mun fahimci wannan to yanzu in ka mai hukunci cewa hadisan shi akwai hasan ciki shi hoya mashi kanshi sharaɗi babu hadisi in ba sahihi ba mun fahimta kenan tun daga nan wurin shi abi dawa ya hukunci kan wannan yawwa kenan ansa ta farko da za a ba malam abu muslim ya yi makan shi hukuncin cewa duk hadisin da ka gan cikin littafin shi hadisi ne sahihi amma abi dawuda bai wani hukuncin ba kaga tun daga nan wannan an sai ta isa a anshi magana ibnu salah mun fahimta magana ta bi da malamai suke nuna cewa malaman da imam muslim yake aiki da su ba irin su bane abi dawuda ke aiki da su tun daga nan kaga matsayin muslim ya huce abi dawuda sannan magana ta uku malamai littafin musulmi ya samu karbuwa a hannun mutane da sunan me sahihi abi dauda fa shi bai ce mu littafin sahihi bane ba amma inda ya inda ya ya samu yake bantu da wasu littafan cewa shi zai tattara maka hadisai wanda ke da alaka da fiqhu mun fahimta kuma bai ce ba babu hadisi da ifi ya ce in akwai hadisi da ifi kaga da kanshi ya faɗa in akwai hadisi da ifi mai tsananin rauni yana bayani kan shi mun fahimce da abin yake to kaga tun daga nan magana ya amuri eh an jiwa da ita mun fahimta shi abin da yake ganin cewa ai musulmi ma kamata a mai hukumi yin ma'ana yana son ya hada sahih muslim da da sahih abi dauda eh sunan abi dauda mun fahimta na kenan shine walil imam ya amuri abul fatahi kenan ibn sayyidin nas inna ma qaulu abi dauda magana abi dauda da yace duk wani hadisin da kuke gani an yi shiru kan salihin lil ihtijaj kenan ya kun iya aiki da shi kun iya kafa hujja da shi ma'ana wannan magana na ce duk maganar da kuka gani ban yi magana kan ta ba, to ta iya yiwuwa kuna iya aiki da shi saboda ni waje na ina ganin cewa bai- ba abun yadawa bane ba amma dai abin da kace ba abun yadawa bane ai ka kai ma a- akwai wata alama tambaya ciki mun fahimta to kaga da kai shi ya ce to sai ya ce to ai ya kamata qaul abi dawuda ya haki qaul musliman shi ma maganar muslim eh, hadisin muslim eh, muslim shi ma ya taba wannan magana ai sai ya qulu shibratu sahihi la tushar inda malikin wa nubala ta yadda ya ce hadisai ingantattu ba wurin malik kaɗai ake samun su da manya manyan malamai irin su abu sufiyanai ba na sufiyan da da shu'ba wannan magana ta nuna cewa kenan banda su ma ana samun hadisai sahihai ana samun malamai wanda ke rawato hadisai sahihai banda malik da sauransu ta yadda in su malik suka wuce wannan manya ne da ka gansu irin malik imam malik da abu sufiyan eh, sufiyan bin- bin uyayna da sufiyan bin bin bin Sufyan Sauri da irin su Shu'ba to wayannan manyan malaman da kaga hadisu ne manyan malaman ne da kaga kansu cikin hadisi to wannan hadisi ingantacce ne kai tsaye ba sai ka babu wani tangarda gare shi saboda huffaz ne mun gane manyan manyan malamai ne wanda sun wuce su Imam Bukhari sun wuce irin su Imam Muslim mun fahimta to bayan su aka samu su Imam Bukhari kuma suka zonto Imam Bukhari ya kai har ya wuce wasu daga cikinsu to kenan kaga yanzu nan imam muslim sai sai ya kokarin ya sabkar daga martaban manyan malamai ya sabko irin su martaba ta su abi ziyad yake cewa fa hataji an yanzil fil isnadi ila yazid ibn abi yazid wa nahawu masu kama da shi masu kama da su masu martaba su akwai abi ishaq da sauransu malake cewa wa in yakun zu sabaqi in hadisi ya zanto dole sai wa'annan to kad fata huto da hadisai da dama sun wuce shi mun gane addaraka bismis sidiki ya samu hadisai akan wasu malamai wanda masana da matsayin saduq adraka bismin sidiki suna da matsayin saduk kuma wanda duk malamin da ya zo da martaba ta ta saduk malamai sun yi hukunci kan cewa wannan hukuncin hadisin shi hadisi ne hasan mun gane shi ne malam ke cewa hallan qada ala kitab muslim me yasa da ai da shi ma sai mai hukunci imam muslim ya mushi hukunci irin na bima qada alaihi bitahakkum hukuncin da ya na hukuncin abi dawuda to shi ma sai ya mushi hukunci kan haka mun gane na'am kenan wannan itirazat ne raddi ne kan malamai kowa ke ba da ansa shi kowa ke ba ba da raddin shi kan da eh, magana da ibn salaha ya faɗa satin da ya wuce kawo yadda muka faɗa cewa mai bayani kan magana ibn rushaid shi da shi ma magana da ya ba- ya maida ma ibn salaha raddi to shi ma ya amuri shi ma ga ansar da ya bada wani satin zamu gani kuma wani malamin shi ma ga ansar da ya bada sai mu tattare maganganun gaba ɗaya mu gano cewa menene hukuncin hadisin kuma menene ƙarshen eh, bayani Ira akwai tambaya sai a tambaya a takaice malam mun za mu maimaita kenan abiyat din a gurgushe malaka ta wali imam ya umri inna ma yaqulu qawl abi daud ya haqi musliman haythu yaqulu jumlat sahih la tujar inda muslimin wa nubala فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد ابن أبي زنادي ونحوه وإن يكن ذو سبق قد فاته أدرك باسم الصديق hallan qada ala kitab muslim bima qada alaihi bitahkumi kenan wannan itiradi ne shi ma na ibn salah ibn eh, al-ya'muri wanda muhammad ibn ibn Hab- abul fatahi wanda ake ce ma ibn sayyidin nas asalin sunan shi ibn sayyidin nas amma kunya shi abu abul fatahi shi kenan raddi ne shi ma maida game da imam muslim kamar da muka faɗa da kuma malamai sun mai- sun mashi ansa sun maida mai raddi shi ma kama abin da ya faɗa na ana iya duba mun babu tambaya sai mu rihi da addu'a insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk